kyauta da kuɗi ta ta bani na soyayya rabana biya ce da a aka karba mai sai da kabin audu kai zo kuma lizaji ya biya ni babaji kyalla ya biya je dibi lokaci mala zaka son masoyinka son maki na banza ne ko shin wahala ɗaya ne don ko mutu a fota kaga baji komowa ko ya zama labari har waɗansu sun manje. Kwanan mu da nan gurbi, kai na yi tuni garba na tuna da yarinya. Yo Amina Borejo na tsigirgita.
To jama'a masu jin ma assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da aka saba sauraron shirin ah, madara hanyar arziki da gina jiki wadda ah, ah, kungiyar nan ta aldin da ke rajin kare ah, ah, ko kuma inganta samar da madara domin ci gaban manoma a nan jihar jigawa take ɗaukar nauyin kawo muku. a kwana biyu ba ku ji mu ba tun da aka shiga wannan eh, sabuwar shekara din a wannan shiri ya dawo kuma kai tsaye yanzu haka ina tare da babban jami'in da ke kula da wannan shiri a nan jihar jigawa a, daga kamfanin sahel consulting kenan a sa'ida abubakar sa'ida abubakar a madadin masu haro muna yi maka lalle marhabin barka da shigowa wannan zaure muna yi maka lalle marhaban barka da shigowa wannan zaure Ok, salamu alaikum.
na'am eh, to a gurguje saboda yanayin lokaci na san an yi abubuwa da dama a shekarar da ta gabata yanzu ga sabuwar shekara da me aka zo
To, salamu alaikum masu sauraro. A shekarar da ya gabata, mun yi shirye-shirye daban-daban a garukan da muke aiki wanda ya ɗauki a ɗaukan makiyaya a garuruka rigage daban-daban da muke aiki. Akwai kuma shiri da muka yi na yin kungiyoyi na wayannan makiyaya. Akwai wanda muka yi na kula da lafiyan dabbobi. Akwai wanda muka yi na a, wato noma abincin dabbobi mai inganci kenan. akwai kuma wanda muka yi na ah, samar da ruwa a garuruka akwai garurukan da suka nuna kwazo da goyon baya da haɗin kai 100 bisa 100 ga shirin wannan garurukan saboda ƙoƙarin da suka yi ya sa sun zamana a cikin wanda suka samu nasaran samun ah, bohol na ruwa kenan kuma akwai bangaren da za su iya bayi ma dabbobin samu su sha na'am so wannan kaga sabon shekara ne kuma dama shiri ne na shekara biyar kamar da muka yi bayani ranar da muka fara zuwa na'am to yanzu mana shekara na biyu kenan to a shekara na biyu akwai da ƙara faɗaɗa shirin akwai garrakan da za mu ɗauka da su shiga cikin wannan shirin a shekara na biyu to a shekaran fara mun ɗauki magidanta ɗari uku to kuma duk gida muna ɗaukan mutane hudu mai gida da matan shi da yara biyu in kuma yana da mata biyu ne mai gida da ma- ma- mata biyu da babban yaro guda ɗaya kaga su hudu kenan to mun ɗauki haka haka ɗari uku to wannan shekara na biyu kuma za mu ɗauki ɗari da hamsin kaga an samu raguwa kenan so zai zama na a matsayin wanda muka fara samu suka ba mu haɗin kai a cikin shirin su za su samu shiga to kuma shi wannan shirin kamar da muka yi kamar me bayani kawo eh, raguwar mutane din
saboda akwai kaga kama a shekaran fari da muka ɗauki magidanta 300 to mu akwai lissafin da muke na yawan madaran da za mu samu Na'am.
to da fari mun iba da yawa na'am to kuma sai Allah ya kawo mu na biyu to yanzu muka ɗauki na biyu ɗin zai samu daidai da abin da su kamfanin suke bukata yawan madara Na'am.
shi yasa kaga an rage ba ɗauki da yawa ba kamar da muka ɗauka a shekaran fari na'am to kuma shi wannan shirin kamar da muka yi bayani yawanci an ana gudanar da shirin ne saboda a ganda za a yi a bunƙata- a bunƙasa samun madara a rigage saboda duk kamfanukan da muke da su wanda suke kaman a sarrafa madara zuwa yogurt ba sai sun yi amfani da madaran hoda ba su yogurt muna so mu samar da inda za a samu madara sosai a rigage so mai kawai amfani da madaran hoda sai a samu fresh madara kenan daga wurin makiyaya da suke wato madara wadda ake tatsa tatsa daga da shanu yawa sai a yi yogurt ɗin da shi na'am so kaga wannan zai bunƙasa samun kuɗi a wurin mutanenmu a fulani kenan makiyaya kuma zai bunƙasa musu a samun kuɗi na'am so wannan yana ɗaya daga cikin manufofin shirin kuma ana son ne a ga cewa an kaman tallafawa matan tunda kaga ita a yawancin mata fulani aikin su kawai su samar da nono su zo kasuwa su saida to in aka ce kuma wannan madaran za a saida ma kamfani ne fa kaga matan kamar an kwace musu wani sana'a kenan to amma kuma me akwai tsare-tsare da aka musu ma na daban-daban muna da component guda wanda yake kula da koya ma mata wani sababbin sana'o'i da za su yi kamar ka ce wani sashi guda wani sashi guda eh wanda za a koya wa mata wannan sana'a saboda kaga kamar madara abu ne wanda wani lokaci za a same shi da yawa wani lokaci ba za a same shi da yawa ba so ko da lokacin da ba a samun shi da yawa ne masu na da wani sana'a na daban da za su Gaskiya.
ba wai kuma a ce wannan lokacin sun zauna ba saboda in ka duba yawancin kamar mazajen su bayan kiwo da suke yi, yawancin su manoma ne suna noma so tare da wannan shirin da muna da eh, bangarori guda shida a takaice shi muna da na fari wanda ya kunsanci kamar yin kungiya na makiyaya a garurruka zaben ma makiyayan tukunna kamun a musu kungiya kungiya saboda aiki a kungiyance ya fi an fi samun haɗin kai da kuma ci gaba muna da kuma bangare na kaman samar da ruwa da kuma kaman milkans kenan akwai yan bokate da za a raba ma makiyan da suke cikin shirin wanda a ciki zanga tatsan madaran suna kawo kamfani a siya muna da kuma bangare na bunƙasa samun madaran ma tunda kaga in ka duba yanayin shanun da muke da su a nan fulani ba su ba da madara da yawa a lokacin ma da ake samun madara sosai lokacin damuna kenan da suke da abinci isasshe da wuya a samu lita uku a jikin shanu guda daya so to kagan ana son a bunƙasa samun madara ba lalle kawai a ce abinci da ruwa bane aka ba dabban ko kuma ta samu ƙoshin lafiya sosai a- No.
akwai wasu irin dabbobin shanayen da za ka ga ake da su wanda su suna ba da madara da yawa kamar irin wannan kamar yanzu muna da kamar frisians kenan irin da za gansu a bayan kamar pig milk a kuma manya-manyan gonaki yawanci za gansu za ga jikinsu fari da baki fari da baki manya ne ba su da tozo ba su da kawo to wannan suna ba da madara sosai to ana son a ganda za a ce an yi da yake a yanayin ilimi da ake shi na kimiyya da fasaha akwai inda ake ake ce ma artificial insemination za a iya ma dabbobin fulanin sa akwai irin wannan to wannan yana ɗaya daga cikin tsare-tsaren mu kuma a cikin productivity improvement da muke da shi akwai abubuwan da ya shafi kamar kula da lafiyar dabbobin ma saboda dole sai dabba na da lafiya tukuna kamar ma za a iya samun madara a jikinta to muna da bangare na kula da lafiyar dabbobi wanda muna aiki tare da livestock 247 su suke kula da lafiyar dabbobin duk wanda yake cikin shirin nan duk wanda ya samu shiga wannan shekara na biyu dan an samu dan canje-canje tun da a shekaran fara mun dauki biyar biyar don mu nuna musu su gani mahimmancin kula da lafiyar dabba so yanzu ana a, wani tsari ne na daban wanda in aka- in mutum ya shiga cikin shirin duk dabbobin shi mata da suke ba da madara za a kula da lafiyar su kyauta ne wannan duk wanda ya shiga cikin shirin kasan akwai wasu shanu Mm.
da nake gani a a, dairy na- na na kudu a Aiya.
majestic din nan.
Eh,
kamar bana irin bana ganin sa nan haka eh su irin su kuke bayarwa ko kuwa eh to freshers kenan ba ba da su ake ba amma kuma za a yi baye ne artificial insemination ma shi shanin white fulani da muke da shi sai ya haifa irin wannan amma ba irin shi 100% ba zai iya zama tsaka tsaki tunda shi freshers yana iya baka lita 20 zuwa 25 a rana to kaga in aka zo aka hada aka yi wannan crossbreed din, za a iya samu akalla a ce lita 10 ko 12 ko 15 to kaga an samu ci gaba tunda da uku ake samu Mm. amma sai dai yana da alaka da wata il- girkin da kuke wasu ko ko ce abincin da suke ci eh dama ba eh samar da madara yana da alaka da abinci da kuma lafiya da kuma ruwa tun da su ma wa'annan dabbobin inda nake ta faɗa kullum na zo rai gare su Na.
kamar da mutum bai da lafiya zai je yau baya son cin abinci ya je asibiti a kula da shi a bashi maganin sa ci abinci ya zo ya ci abinci haka su ma dabbobin nan suke Ta.
to iyaka lafiyan da dabban ke da shi Mm.
da abincin da yake samu da ruwa mai tsafta da yake samu Na.
wannan duk su suke zuwa su haɗe ya ba da nasara gurin yawan madarin da ake samu Eh, mu zo maganar ah, communities ko kuma al'ummar da kuke so ku shigar a cikin Mm.
wannan eh, shiri na wannan shekara da misali eh eh, kamar za ka iya gaya mana su eh to a wannan shekara na biyun tun da kaga mu a wurin mu yanzu aka fara shekara akwai garurruka da mun gayyato a wakilan wayannan garurrukan mun zauna da su mun tattauna da su mun musu bayani hamsin ɗin ko kuwa a mai wakilan su wakilan wayannan garurrukan da za a samu gidanta 150 Na- din. mun gayyato su mun zauna da su mun tattauna da su mun baje musu yadda shirin yake Mm.
kuma mun ce da masu sha'awa su koma garurukan su ma mutanen bayani No.
duk garin da suke da sha'awa za mu ziyarci wannan garin mu zo mu masa bayani dalla dalla a wurin kuma duk mai tambaya ya mana tunda kaga in dai muna wurin aka yi tambayan duk wanda ya mana iyaka gurgudu an ba da ansa a kan shi so mun gayyace su mun tattauna da wakilan har akwai magarrukan da yanzu mun riga mun je guda biyu akwai wani eh, riga da ake ce mafa'a mun je nan masa bayani akwai kuma mai ce diya to yanzu dai wa'annan biyan muka je tukunna muka masa bayani amma kuma muna jiran bayani daga gare su ko za a ɗauki sunayen sa a cikin shi abin da ya kamata mu tambaya shi ne Mm.
eh, kamar waɗanne irin criteria ko kuma waɗanne irin eh, matakai ya kamata a bi wajen saka mutane a cikin wannan shiri alhamdulillah to shi dai shiri kaga duk saboda madara ake yin shi Mm.
to duk gari in muka je Ah.
criterion shiga cikin wannan shirin ko kuma in ce ka'idodin shiga cikin wannan shirin shine yawan mutanen da suke garin da suke da sha'awan shiga da kuma yawan dabbobin da suke da shi saboda alal misali yanzu ni yawan madara nake so ko lita nawa za ka kawo min Mm.
shi za mu haɗa da kamfani kamfani su siya ko da ya fi karfin abin da kuka yi targetin misali ko kuke so Mm.
a abin nan Eh, to ai kusan kaga- mutane 150.
kaga mu mutane 150 yanzu ka muke da samu mutane yin bukata ɗari uku da wani abu kamar Eh.
yadda kuke na wajen shekara Eh.
ya rabe da su to kuma sai ka tambaye ni in muka samu mutane 150 amma masu shanaye dubu uku fa kaga ai madaran ma kuma da yawa to idan muna kawo wa'annan muna zama zama mu yi nazari a kansu so a yanzu dai muna neman magidanta 150 amma zai iya fin haka saboda in muka je gari muka samu wanda suke da sha'awar shiga cikin shirin babu daɗi a ce mutum ba zai shiga ba to kaga ba daɗi saboda za mu kaman ah, rage mai ƙarfin gwiwa kenan na participating a cikin shirin so ka'idan shiga dai na fara ya zama na makiyaya ne suna da shanaye dan bara mu ibo wanda ba su da shanaye ba dan dauki mutane 100 in sa su a shirin masu shanu goma ba na dauki mutane takwas masu shanaye dubu in sa su a cikin shirin tunda duk dai ana yi ne saboda a
samu samu yadda yawan za a yi.
eh, madara a samun da za a yi
No.
to kuma a cikin shirin an aka ɗauki maki aka ɗauki sunayensu aka musu ƙungiyoyi akwai a manya-manyan ƙungiyoyin da zamu yi kuma wannan ƙananan ƙungiyoyin da muke kiran su self help groups ƙungiyan taimakekeniya kenan na juna za mu haɗe su su zama na sun zama kamar cooperative saboda duk wani abu in ya zo na mawura su ma su samu su amfana saboda yawanci kaga shi tallafi ma da ake ba da ai cooperatives ake bi ake ba ba mutane da ake ba No.
so dis Ƙungiyoyi kenan.
yawa kungiyoyi kenan na makiyayan kuma waɗannan makiyayan duk wanda aka ɗauke shi za su ana masu bita daban-daban daban saboda su- ita kamfani ne ya sai wannan madara to in kamfani ne ya sai madara akwai ka'idodin da su ma suke bi kamar su siya dole sai ya zama ne mai tsafta saboda ba kowanne ya siya ba su je siya abu da ya sai da a kasuwa da shi to dole sai ya zama ne mai tsafta so saboda haka muna da ma'aikata da suke zagawa watan extension agent kenan suke bin waɗannan garurrukan su je su musu bita akan inda za su tatsu wannan madaran a tsaftace da kuma inda za a kula da shi saboda madara abu ne mai lalacewa da wuri to amma aka wa mutum bita a kai in ka tatsa kar ya wuce minti kaza ka garzaya ka je kamfani ka saida da sauransu to insha Allah duk wayannan matsalolin wai a samu madara ya lalace ko gurɓataccen madara bata taso ba to kuma duk a cikin wannan da yake mu muna son mutane su fahimta ne cewa shi kiwo sana'a ne ba kawai al'ada bane ko ko a gada mutum yi so shi yasa a cikin bita da muke muna koya masa irin adana bayanai kamar na dabbobin kenan in ya yi rashin lafiya ka samu wani shaida da zaka iya nuna wanda ya rashin lafiya nan wanda ya fi ba da madara ma a mai shaida saboda duk wannan abin shi zai taimaka ka ga mutum ya bunƙasa sana'o'in shi amma mutum yana sana'a babu ajiye ah, bayanai wani abin da ke faruwa ma ba lalle ne mutum ya sani ba to duk muna da wayannan bitan da za mu zaga mu a mawa mutane da suka samu shiga cikin shirin No. kamar kafin na kyale ka Eh, eh, za mu so ka eh, su eh, su fulanin ko kuma Mm.
manoman eh, tilawa eh, kan rawar da su ya kamata su taka to, Wani misali Mm.
idan suna so a saka su a cikin wannan shiri alhamdulillah to yanzu in suna son duk wanda suke da sha'awar shiga cikin shirin Mm.
na fari No.
su zamana a garin saboda kaga na ma bayanin ana bita Mm.
bara a je a tura ma'aikaci ya je gari guda don yawa mutum ɗaya ko biyu ko uku bita ba No.
so in aka samu haɗin kai suka zama na suna da ɗan yawa a garin kuma suna da wannan dabbobin kuma suna da sha'awan sai da madaran ma kamfani to alhamdulillah sun cancanta su ga cikin shirin Nan. to nake ganin lokaci da za mu bude wayar mu ko kira a- mu ba mutane dama su tambaya Eh, wancan da ya wuce na shekara yanzu sabuwar shekara ake kuma wannan shekarar an ce mutum 150 ko ake so a ɗiba
magidanta 150 magidanta 150 sabanin wancan da aka ɗiba wajen mutum 300 kaga kenan wannan wata garabasa ce wadda idan mutum bai yi saurin saurin ba ko mu zai iya gaskiya ne ko haka ne to sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya ɗaya tara tara tara biyar ita ce lambar da za a kira eh, a yi tambaya ko kuma ƙarin haske kan ah, wannan shiri din sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya ɗaya tara tara tara biyar ita ce lambar da idan ana sha'awa eh, za a kira domin a ba da gudunmuwa Eh, kuma kada a manta ana sauraron shiri ne kai tsaye na ah, madara hanyar arziki da gina jikin dan adam wadda kungiyar nan ta aldin eh, take daukar nauyin kawo muku kamar yadda muka ce layukan mu yanzu mun riga mun bude su sufuli takwas sufuli tara ɗaya ɗaya ɗaya tara tara tara biyar ita ce lambar da idan kuna sha'awa kai tsaye za ku kira domin ku ba da gudunmuwarku malam su'id a gurguje eh, abin da ya faru a shekarar ta gabata Eh,
kun ji daɗin sa sosai da sosai ko kuwa kuna so yi a ɗan ƙara eh, jajircewa jajirce to alhamdulillah da yake kasan shekaran fara dama dai shekara ne wanda ka san damu ta zo da corona yawwa ga abubuwan corona kuma ga kalubale daban-daban da ake fuskanta so amma shekaran fara zan iya cewa alhamdulillah mun samu haɗin kan makiyayan sosai amma kuma still zan yi kira ga makiyaya akan su da ƙara jajircewa saboda gaskiya madaran da muke bukata mu yanzu ko rabin shi ma ba ma samu so zai yi kyau in za su jajircewa su kuma ƙara ah, kawo wannan madaran da kuma yawancin da siya ake in suka kawo kana zuwa za a gwada a kirga kuɗin mutum a bashi ba a zancen bashi ka je ka dawo gobe ko wani abu so ina kira ga makiyayan in za su daɗa jajircewa wannan shekaran tun da shekara ne na biyu kuma shekaran da ya wuce mun san ya zo da abubuwa daban-daban su jajirce akan ah, shirin da hanyar kawo madara kuma bayan wannan ma muna da ah, lamba wanda duk masu kamfanin kamar masu amfani da layin airtel za su iya kira uku biyu ɗaya kyauta ne ga duk mai layin airtel in ya kira duk wani bayanai na shirin zai ji ana kyauta ne daga bitan da muke a garurruka da kuma duk programs da muke zuwa mu yi a gidan rediyo duk ana ɗaura su a nan mutum zai iya ji No. kamar da muka faɗa sufuri takwas sufuri tara ɗaya ɗaya ɗaya tara tara tara biyar Eh, kuma ga bisa dukkan alamu eh, hanyar tamu ba ta da kyau gaskiya sosai da sosai Eh, na ga eh, tana ta matsala tana ba da matsala sai ta fara sai ta katse kasan yanayin eh, eh, network Mm.
kasar tamu sai addu'a kusan saboda ah, yanayin lokaci ah, me ya kamata ah, su manoma ɗin su sani duk da cewa suna ta kira yanzu Mm. makiyaya makiyaya.
yanzu duk ga mai son Yawo.
ah, ga mai ga mai son karin bayani kamar da na yi magana a zuna ce akwai lambar waya da muke da shi wanda kyauta ne mutum ya kira zai samu karin bayani akan shirin aldin inda ake gudanarwa Ɗan ga masu layin airtel in mutum ya kira uku biyu ɗaya kyauta ne duk wani bayanan da yake son ji a shirin da bita da ake yi a garurruka da komai duka suna wurin kyauta ne zai ji bara a caje shi ba so duk mai son karin bayani zai iya zuwa ta nan in kuma akwai wanda yake son karin bayani sosai mu da yake kaga aikin madara muke yi ofishin mu na cikin gonan na kudu da ke birnin kudu to zai iya zuwa nan inda ya zo ya tambaya wanda suke gudanar da aikin madara za a kawo shi za mu iya zama da shi mu tattauna mu mai karin bayani akan da abin da yake so ya ji da ah, wannan shirin akwai wani malam na sa'idu yusuf daga borno Mm, shi yana yi maka fatan alkhairi mm.
kuma su suka ce su har yanzu ba su ji an an warware bangaren su alhamdulillah iya warna muna aiki warno akwai rigage biyu ilura da rahadu da muke aiki a wurin amma kuma ko- ko ko ba su same ku ba ne da sarrafin alamu yana so shi ma ya shiga shirin a dama da shi ok to ba da ma insha Allah za mu samu lokaci mu je nan za mu tara mutane mu ya musu da kai a wurin don masu sha'awa sai su shiga
ga wannan alamu. Hello? wa alaikar salam alaji na kwana na yi ne
Ana magana da mutum sani ta rauni.
to sani ka zaure ake ciki
Yanzu kawo da mutu a yankin Kwaroni shi mutum yana sha'awar wannan tsarin siya za a yi cikin da kawo ya ɗan yi nisa da
to alasa da kaji su mutanen ka zaure Eh.
suna son mutum ya za a yi da su to alhamdulillah shekara na fara dai zuwa na biyu da muka dauka mun dauki akalla kilomita 20 daga kamfanin da suke siyan madara saboda a gwada a jarraba da su tukunna a kai to kaga aka ce mutum ya kawo madara yanzu daga zaura zuwa na ai ba karamin aiki bane amma kuma insha Allah dai lokaci na tafiya za a iya samun kayayyakin dan aka yi aiki da su ko da ka zaura ne ma ya dauko madara a zo a yi amfani da shi a nan ba Misali, wanda ya samu matsala ba.
kamar kamar su- kamfanin da kuke ake da su Mm.
idan mutanen ka zaure suna so ba za ku- ba za ba za- ba za ku iya zuwa can ku ku abin nan ba eh in za a samu da yawa za a iya tattauna da su kamfanin su je su dauko daga wurin in dai za a samu da yawa an kama za a iya samu yanzu a ce lita dubu ko dubu biyu a wurin ka za a iya zuwa dauko Na'am. ka san wajen auren nan akwai fulani sosai sosai Mm.
nan ma idan hello ga ga layin ga wani imani kuma daga daga ya wasu nan garin nan Ya- yana yi maka fatan alkhairi Ko- kuma ya ce a gaishe ka To, muna Kuma ya- godiya.
ya- ya batun yankin yaushe yaushe za wani ku- gari kenan can wajen ko kangira ne su ba kangira kangire ina jin kan kangira eh, kangira kangira ai suna kusa da mu kuma akwai garkan da muke aiki a wurin kangira akwai raga bangwalde muna aiki a wurin okay muna aiki a bangwalde to akwai mutanen kaga kenan da ba san yadda za su same ku ba har yanzu gaskiya eh to shi yasa na musu bayani ga mai son karin bayani kawai ya je majestic gonan na kudu okay eh, ya ce yana neman ofis ɗin sahel masu haka da aikin za madara ku ba da wata lamba wadda za a dinga kiran ku indicating wani layi kawai to zan iya badawa Eh, wadda akwai ana so za a dinga kiran ku akwai nomba da zan iya bada 090 6284028 uh, 87 Saboda- Mm.
to eh, akwai saratu law daga duhuwa ita kuma ba ta ce wawar a zo yankin su ba wani gari kenan duhuwa ina jin kiyawa ne su kuma ne matsayin su yan kiyawa a kyawar suke to insha Allah tun da kaga yanzu muka ah, yanzu muke shekara na biyu muna sa ran nan gaba za mu shiga har zuwa kyawan har gaba da kyawan ma na to ake da lokacin da aka riba mana ya zo nan eh, ya zo karshe gaskiya ne dole abin za mu haƙura To, sai dai- alhamdulillah.
sai dai wani satin allah ya uh, nuna mana ko kuma wani lokacin Mm, tun da ba sati sati ake yi ba, gaskiya ne nan sai nan da wani sati biyu ko to uku alhamdulillah Uh, na- network ya yi lalata amma da na san mutane za su kira sosai sosai sai sako ya ke da aikowa haka ne sai dai nan gaba din idan allah ya nuna Allah mana ya Uh, malam sa'idu uh, abubakar a madadin sarrafi kiyawa muna gudun da kwarai Mm, da ka zo aka wani jikama da ke amin.
saratu an gode kwarai da kika yadda kika ba mu layi aka wannan gira a madadin dukan yan freedom ta nan jigawa sai su wannan kamfani eh, na albin ah, da gargashin sahel consulting eh, eh, da suka ɗauki nayin kawo muku wannan shi na madara hanyar arziki da gina jiki idan yana da gaske na da na gabatar ke addu'ar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba mu kariya amin Malam amin.
Sa'idu, suke saurara.
Ina mutu na baki.
Salam suke masu suke saurara.
Kera sama ya waka, ni ke mutu ke bani, kuka da kai garba, don na rasa yarinya, kyallawa fito Allah, ban mu in ji daɗin mu. Duba rabuwar samu ba ma mutuwa ce ba, inda mutuwa ce ba, ta yaba mu mai waka, da na mutu na kuta koya
freedom
wannan shirin na shekara biyar ne muna cikin shekara na biyu kenan yanzu kuma yadda muna yi muna da kamfanuka da suna aiki da mu a wajen hada makiyaya a cewar sun hada kai a wajen taimaka juna to a, wato technosaf kenan da ana kiransu kuma ban da haka a, a, wannan shirin akwai abubuwa da yawa da ya kama da make ya kamata a ce suna amfani da shi wajen tasar da madara kamar doron karfe na tasar da madara ok na wannan na sankolo ina Eh.
wannan mai kaman bokiti ne kamar doki haka ka san irin wancan an wanke eh, an wanke ba wani datti da za a samu a wajen kuma za a samu eh, eh, madara mai tsafta a- a- ta hanyar kenan haka ban da haka muna taimake su wajen su bude account shine bank account kenan Mm, wato asusun asusu na banki na to kaga zai fi kyau a ce in an je wajen in za a biya a biya kudin eh, kudin madara da aka karba cikin account ɗinsu kowa yau da ya kawo in ka kawo lita biyu sai a sama eh, kudinka a cikin account ɗinka na banda haka eh, muna taimake su wajen eh, haɗa su da gwamnati in dai akwai abubuwa da suna so su samu a kamar hanya eh, mm, wajen da suna son taimako da eh, Tallafi.
eh, tallafi daga wajen gwamnati na wannan shirin zai taimake su mu hada su a kungi- kungiyoyi da za su eh, za a gane su da za a hada su da gwamnati da za a iya don taimake su wajen eh, tallafi da yawa wato wannan wata da- dama ce dai wanda in suna a kungiye ce in sun suna samu- kungiyanci bayan da za a je a samu makiyaya daya a ce to ka je ka samu wannan abu amma yadda yake ya kamata a ce suna cikin kungiyoyi haka cikin kungiyoyin an yi musu rajista kuma daga wajen ba wani kuɗi da za a biya Mm, daga wajen a bude musu account komai kuma su kai madararsu a kamfanin ala da kuma kamfanin ah, Sa- san yogurt na'am to kaga wajen kuna kai wajen mun mun kawo muku kasuwa kenan wajen da za a iya ah, su kai madararsu a biya su kuma su samu ah, ah, kuɗi da za su taimaka juna haka Mm, wannan shirin abin da ya kawo kenan muna so a ce wai ah, ah, ana kawo madara da yawa an bunkasa an samu madara da yawa da zai kawo musu kuɗi kuma su ji daɗin rayuwarsu na'am to bayan da wannan ah, bari in dawo wurin dr ibrahim yusuf kamar ku yanzu ya me alaka ku da shi wannan kamfani tunda ku kuna ah, kamfanin ala ya kam ya alaka ku take tsakanin ku da shi wannan kamfani na sahel Na'am to assalamu alaikum wa rahmatullah. Um, kamar yadda abokin aiki na uh, Emmanuel ya maka bayani wato wannan alaka ce ake yi na wani abin da ake kira kamar collaboration akan wato haɗin gwiwa haɗin gwiwa Na'am.
ne kai da ka Uh, ta wajen abun kasa abin da ya shafi al'amari na wato madara.
haka an lura an gani cewa wato akwai bukatan madara a nan kasarmu Najeriya abinda kuma ake samuwa ya yi kaɗan sannan kuma wannan tsarin shi ke kawo haɗin kan mutane ya zama cewa an tallafa wa mutane kamar yadda kaji Mr. Emmanuel ya faɗa wannan makiyaya ɗin nan an lura cewa dai yanayin yadda harkokinsu yake tafiya ɗin ba yadda ake so ba to kaga musamman yadda ah, harkoki na makiyaya yake kafin zuwan wayannan sahel da kuma sauran wato wayannan kamfanika da aka ala kai tare da su ta wajen samar da wayannan abubuwan na'am to idan ka duba za ka ga a da can za ka ga su makiyaya ko kuma mata masu sayar da nono daga ruga in suka ɗauki madara sukan yin yawo za ka ga suna ta yin yawo a nemi wanda zai siya ruwa ya dake su Gaskiya.
da rana da rashin lafiya duka ne amma kaga yanzu ya ana idan suka ɗauko madara daga rugansu za su kawo zuwa kamfani kuma nan take za su ya a ba su kuɗinsu kaga wannan an musu tallafi ta wajen da zai bunkasa wato rayuwarsu na'am to wannan shine da abin da ake yi to amma ta yaya al'umma za su iya shiga tare da yadda za a wato wayar da kan makiyaya ta hanyoyi da wato da zai wato dai da irin hanyoyi da zai kara bunƙasa rayuwarsu da kuma sana'arsu to mun shiga wani shekara ne da uh, muna di- diba makiyaya mu sa su a c- a cikin wannan shirin to kagan akwai lokaci da za a ce daga wannan shika- em, wata zuwa shik- wata mai zuwa na'am Eh, muna neman makiyaya wanda za mu je garin su mu yi musu rajista mu sa sunansu da sunan iyalansu akan wannan shirin wajen da in tallafin ya zo su ne za su ji daɗin a tallafin haka a wannan tallafin muna da likitoci da wato waɗansu da ana kira wani kamfani da ana kira livestock 247 da muka yi musu eh, muka hada su akan eh, muka hada gwiwa da su akan wannan shirin su ma eh, eh, in dai kana kan wannan shirin Hmm.
duk shanunka eh, da kana da shi- shi eh, ban da na- eh, ban da namiji shine eh, bijimi kenan ban da bijimi Hmm.
to sauran komai da ya shafe su a kyauta ne za a taimake su wajen ba da magani da sauran na'am ok ka ce banda bajimi wato mi- namijin sa kenan banda shi ciki ban da shi a cikin wannan ok shi shanu wanda suke shanu samar wanda da suna samar da nono madara da su ake wannan Eh, abin za a nan.
sa- taimake su wajen da za a bunkasa su samu nono da yawa yadda ana yi a kasashen waje Na'am. To ta yaya su makiyayan za su iya wato samun dama irin rawar da za su iya takawa tare da abin da ake bukata kafin su shiga wannan shiri?
to a- Irin hanyoyi da to in dai makiyaya suna bukata su shiga wannan shirin akwai kamfanin ala da yana kan hanyar kano Hmm.
za za a iya a zo wajen a nemo dr ibrahim Na'am.
dr ibrahim yana ala ala shine nan milko pal kenan Ok, na nan unguwar kaji kenan.
ungon kaji eh Na'am.
an zo wajen a tambaya Ana wuce masallacin nan na Sani Zangon Daura.
ya haka ne wannan kamfanin madara da yana wajen Na'am.
za a iya a zo wajen a nemo dr ibrahim shi zai nuna musu hanya da za su shiga wannan shirin ban da haka wanda suna bangaren zaria da kudan da soba da makarfi Eh, a dukansu za su iya su zo san yogar shine kamfanin saj food a maraban gwanda Eh, ma- Ina ina maraba gwanda take.
maraban gwanda kusa da dogarawa kenan Na'am.
Zaria.
Kusa da dogara kusa da Zaria.
dogarawa To su kuma wanda da suke wannan rukunin da ka bayyana.
na za su iya kaduna zuwa.
nan sai su zo nan ala food Na'am. To amma idan sun zo to wani matakai za a bi ne wani tsari kuke kawai da kuke- in sun zo akwai abin da muna kira community entry community entry shine cewa za mu zo mu tattauna da ah, fulani kenan wanda suna rogon mun zo garin ku sai mu tattauna da ku mu je to kuna kawo madara a wannan eh, kuna kawo madara zuwa wannan kamfan- eh, kamfanin ko ba ku kawowa inda ba ku kawowa sai a fara kawowa wanda suna kawo madara wajen sh- su ne muna so mu sa akan wannan shirin mu taimake su wajen ba da eh, tallafin nan da zai taimake su bunkasa su samu madara da yawa Mm. so kamar yanzu ni ina so musa- musa- misali kila ina ina kiwon shanu ina kuma kila baka riga ka abin nan ka faɗi wuraren inda muke ba amma kuma wai- inda ka faɗa Mm.
ba cikin irin wuraren ba ne Mm.
ni ina a ware daban Mm.
misali kila ko ina nan wuraren birnin gwari ko makasancin haka kuma ina da shanu na ya za a in- in- in abin nan in same ku shin dole sai mun haɗa mun yi kungiya ko ko ni nika ina iya zuwa in zo in same A in ka zo ya kamata a ce an duba a gan cewa wai, eh, unguwan- eh, unguwanku su- suna so su shiga wannan shirin in dai suna so ba wai za a sa mutum daya a cikin shirin ba haka to okay in dai ka je ka duba da ardo ka duba da eh, yan unguwanku kuma sun ce wai su suna so su shiga cir- shirin Eh.
to za a iya zuwa a ba da suna a ba da eh, lambar waya sai mu kira su a ga rana da za mu fito Hmm.
to mun shigo sai mu tattauna yadda za su yi su shiga shirin ba eh, a kyauta ne yake ba wai a za a biya wani kuɗi ba Mm, shi.
so shi abu da ne idan kun za ku gaya musu ne irin abubuwan da za su ƙara kyautata wato sana'a su da magani za mu nuna da musu abinci da- sana'a za mu nuna musu yadda za su samu abincin shanu yadda za su eh, za mu koya musu eh, abubuwa da yawa akwai training da yawa da muka hada da za a eh, koya mu- musu yadda ana yi a kasashen waje da zai taimake su waje- wajen bunkasa eh, samar da nono kenan na'am Mm.
to dr ibrahim yusuf ganin kana wannan bangare na nan nan kaduna cikin garin kaduna zan iya cewa tunda abin da ya yi wurin unguwar kaji kusan wannan yanki ne kila za a ce na nan kaduna cikin kaduna da kila kewaye yanzu kamar wanda ke wa'annan wuraren ya ji wannan bayani shin da wani lokaci da wani lokaci za a iya samun ku don ku yi ma mutane cikakken bayani a wannan abin nan eh to kamar yadda ka tambaya ana iya samun mu kowace rana tun daga litinin har zuwa ranar juma'a karfe 8 zuwa karfe 5 kuma banda wannan lokacin ma ko da a ranar asabar ko ladi ne tunda akwai lambobin wayan mu idan aka mana waya insha Allah za mu ɗauki abin da mutum ya faɗa sannan kuma sai wa mu yi magana da su wannan mutane insha Allah Na'am, to masu sauraro kuna tare sashen Hausa Rediyon Najeriya na Kaduna a wannan shiri na madara hanyar arziki da gina jiki wanda kamfanin Sahel Consultant Agriculture and Nutrition Limited Abuja suke ɗaukan nauyin kawo muku. Kuma a wannan shekara wannan shiri ne na farko duk da yake dai a waccan shekarar da ta gabata mun riga mun yi wato shirye-shirye da dama. amma wannan shine na farko kuma muna tare da Mr. Emmanuel Abu daga kamfanin Sahel da kuma Dr. Ibrahim Yusuf daga kamfanin Ala wanda suke yi mana bayanin kan wato matakai da kuma wato hanyoyi da ya kamata a ce ah, mutane ko kuma in ce masu ah, bukatar shiga wannan abin na wato sana'a ta kiwon shanu ko wanda za su rin- iya ba da madara ko makasancin haka za su iya shigowa don su ba da irin gudunmosu to yanzu ina ga ya kamata mu koma wurin masu sauraro don wato su ma su ba da irin gudunmosu tambaya neman ƙarin bayani ko abin da wato suka ji bakin namu suka faɗa wato mr emmanuel abo ko dr ibrahim yusuf lambar da za a bugo ita ce sifili takwas sifili uku shidda bakwai takwas sifili ɗaya hudu sifili sifili takwas sifili uku shidda bakwai takwas sifili ɗaya hudu sifili sai in ce sami da gare ku kuma wannan lamba ga kuma wata lamba da za a iya neman wato su ma'aikatan wannan kamfani na'am to bari mu ɗauki wannan wato assalamu alaikum assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Eh, zalla na ban wani daga awa na ke wasu barka da aiki.
barka ka dai wake magana
Zalla na ban wani daga awa na.
zanna
Bello ne. Be- Bello na ban goba.
bello na mu ok bello na bango malam bello Daga awa na ke wasu barka da aiki.
to daga amana
Mai mada jiwa.
ok amana mai madaci
Eh.
to me tambayar eh, ka na- na- Eh, a mu- ni na shiga ne gaskiya mu mun shiga muna daɗin muna jin daɗin wannan kamfanin nasu.
to godiya muke dama yana Eh, mun shirin ku shiga.
amma kana cikin wannan shirin malam bello Na- na?
kana kana cikin wannan shirin da ake yi Eh a ba shi ta wannan shiri irin wannan da kamfani wanda na sai da madara eh na kamfani ko?
eh amma kana kiwon shanu
Eh ina kiwon shanu na ma amma gaskiya mu ba mu ba da su muna ba da nonon dai.
to kuna ba da nono to Eh kuna ba da madara ga wannan kamfani
eh to shikenan muna godiya
da ta ji lafiya.
madalla Allah ya sa daga wani unguwa malam wai daga daga amana mai madaci ce Okay, okay.
na'am A mana faɗi.
amana mai madaci karamar hukumar igabi kenan ko na'am yawa to godiya muke malam bello madalla malam bello daga amana mai madaci karamar hukumar igabin jihar kaduna ya yi bayanin shi ma yadda wannan shiri yake kuma ya godiya da kuma fatan alheri ga wannan shiri da muke gabatarwa Mm.
dama abin da ake so kenan na'am assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ga wannan layin na abuna dr yusuf ka dai ji abinda dr wato malam bello daga amana mai madaci yake bayani dama kuma abinda ake bukata kenan su fulanin su ringa jin wannan shiri su dan su ringa eh, kira tambaya ko neman karin bayani dangane da wannan shiri ko makasanta na'am assalamu alaikum hello hello to wannan layin assalamu alaikum Hello? Ina ga ina ga shi ma wannan ya riga ya abin nan layin shi ya yanke. To sashen Hausa Radio Najeriya na Kaduna a wannan shiri madara hanyar arziki da gina jiki 08036780140. Assalamu alaikum.
Allah ya rika sana.
Wa- ah, Barka da warhaka.
Yawa sannan kuna magana da kuke Usman.
Tukur
Usman to Tukur Usman ina ga kuka ta ina ji ya yi kyau.
to madalla malam daga ina kake buguwa?
Daga bisu na kaga lokal gwamnati.
Na?
Daga bisu na kaga lokal gwamnati.
Daga Bichi?
Bisu bisu.
To wace karamar hukuma kenan?
Matazo.
Ok ta karamar hukumar Matazu? na jihar katsina kenan tsere daga sai na makaranta tsere to baka da tambaya tsere kan kamar yadda muke nan ƙauyuka ya za mu yi shi ne mu daina wani kuma ok musamman da ku da kuke jihar katsina kenan suna auta sai kan ƙoƙarin kamar na gudu a faɗi jihar kaduna ba duk daga jihar kano sai kaduna to shi kenan in Allah ya da ga bakin namu za su yi bayani in Allah ya da insha Allah to madalla malam tukur madalla to su ma 'yan jihar katsina su ma sun yi koro so suke su ma su shiga cikin wannan sabon tsari kuma Ba su kasan da kyau.
al'amuran yanzu yanzu suke ta ta ƙara juya Mm.
to bari mu ɗauki wannan assalamu alaikum
wa alaikum assalam Wa ke- wa ke magana
alhamdulillah barkan ku da aiki barka ka dai
na'am gidan rediyo ne ko eh tarayya na kaduna ba
na'am gidan rediyon kaduna kenan eh wa ke magana
awwal hasan dan fulani daga nan kusa jihar Niger umar dan fulani
Mm.
ko awwal hasan dan fulani daga kusa ok awwal dan fulani
daga kusa jihar Niger ba to malam awwal ya jihar neja
a alhamdulillah to madalla
kuma muna jin daɗin aikin da kuke musamman a wannan gidan rediyo mai albarka to godiya miki malam umar sannan Allah malam ya awwal sa muku da alkhairi ban ji maudu'in da na bugo ne sai haka nan to wannan shiri na na musamman ne musamman ga makiyaya masu kiwon shanu eh, da yanda za a na'am za kace su an ba yi da tsara kan gaba ce yawa yanda za su ci gaba to in Allah da ka ci gaba da sauraron eh, wato wannan shiri kafin ma hamma tashi ina kyautar san zaka dan fahimci wasu abubuwa Allah da ya kuma ci gaba da sauran shirye-shirye sauraron mu.
insha Allah madal malam awwal madal to da fara za mu gaida nan da sauran ma'aikata duk suna jin ka insha Allah suna jin ka Allah ba da ladi insha Allah zumunci zan ci gaba da bibiya madalla madalla yawa to malam awwal kenan daga karamar hukumar kuta ta jihar Neja Niger, mm.
eh shi ma ya bugu ne yanzu shi ma ya fara jin ma amma kuma insha Allah zai dan fahimci wasu abubuwan in Allah ya yarda Mm.
insha Allah to bari mu ji wannan wake magana assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to wake magana
kana magana da Bello mai kama saniya da igiya da kasa karamar hukumar ɗan Musa to bello Don Musa.
eh bello daga karamar hukumar dan Musa insha Allah wannan ake to malam bello dama tambayar da zan yi dan uwana ya riga ya je ta wanda ke karamar hukumar Musa wal- ke karamar hukumar matazu
na ta ga kai Eh.
ɗan sunan da eh malam malam tukur kenan kusan da eh dama ina son yi tambaya akan tambayar da yake da fatan za a tashi lafiya to shikenan mun gode kwarai malam bello kana madalla magana da kuma mai kama saniya da igiya da To.
kasa karamar hukumar lallai kam da ji ba filatini ne tunda yana kama sanuwa ba igiya to sashen hausa radio najeriya na kaduna madara hanyar arziki da gina jiki wannan shiri kenan kuma layin da za a neme mu sifili takwas sifili uku shida bakwai takwas sifili ɗaya hudu sifili ta wake magana halo halo to ina ji ya rike shi ma wayar gam to in dai baka in baka ji sai ka dan kashe ka ƙara buguwa don wasu su ma su ƙara samun su yi wato bayani ko su tambaya dangane da wannan shiri na madara hanyar arziki da gina jiki wanda kamfanin sahel consultant agriculture na wato agriculture nutrition limited da ke abuja suke ɗaukar nauyin kawo muku kuma na tare da mr emmanuel abo daga kamfanin sahel to assalamu alaikum
Amina alaikum salam to wake magana
Ina tare da Amina Idris Layin Minista na Lumfashi Jihar Katsina.
amina idris daga layin minista
Na Lumfashi Jihar Katsina.
to daga malumfashin jihar katsina to ya ja- ya karba hukumar malumfashi a wurin naku yake lafiya lau A lafiya Allah wallah alhamdulillah.
to madalla alhamdulillah to mi ke tambaye ki Na ɗin wannan kamfani da ɗin da wannan shiri.
to malama Ina ba amina ka da inganta ayyuka ne a samar da madara.
to Domin mutanen a da buƙatu ko sosai.
to godiya miki Saboda na ga sun ba su ne da jiki.
to godiya miki malama Kuma amina shi a da za mu ci gaba da kira a ɗaunin sun da adam da hannu.
to shikenan muna godiya malama A amina kan za a tashi masu.
madalla godiya miki yawwa to ina ga ah, dr ibrahim yusuf da emmanuel abubarin dawo wurin ku a gurguje saboda na ga lokaci ya riga ya tafi wato bello daga amana mai madaci Mm.
shi ya yi bayani ne ko kuma in ce ya nuna yana eh, yana- ya gamsu da wannan shiri ya mana fatan alheri Mm.
tukur usman daga karamar hukumar matazu da kuma wato bello dan musa da karamar hukumar dan musa ta jihar katsina dukan suna bayani ne suna so su yi mu- a- ku yi musu bayani ne su mutanen jihar katsina su suna cikin wannan shirin in suna ciki to i- i- ina za a same su in kuma ba su ce ciki to ta ya za a yi wannan su ma samu wannan garabasa to eh, wannan shirin na shekara biyar ne yadda muka ce kuma an fara ne da ah, a shi- a jihohi guda biyar wato kaduna kano jigawa ah, da kuma eh, plateau kenan da adamawa to ah, abin da zan ce a yi shine in dai kuna da madara da yawa kuma kuna da hanyar ah, da za a iya kawo kamfanin ah, san yogurt da yana kusa da zaria na- ina ji zaria ne kusa da katsina ko sosai banda haka akwai yadda za a iya a kai jigawa inda yana kusa da ku musamman kila ga kanawa Eh, a jigawa akwai wani kamfani da ana kira um, um, me- me- eh, majestic okay su ma suna yin wannan yogurt a kano kuma akwai wani da ana kiran l&z na'am wa- masu yin l&z yogurt kenan eh akwai wani kuma da ana kira sabore a adamawa eh to haka ne ya kamata a ce a duba a wanne ne ya fi kusa da ku eh in dai kana wani jiha za a iya ce wai to in ka tasta madaranka sai ka fita da sauri da ya- eh, da da wuri da da safe ka kai kowanne kamfanin za a karba in dai bai lalace ba na'am Mm.
To- amma in Allah ya da nan gaba ina ji za a- shirin zai zo a wajeje da babu- eh, ba fara ba Na'am. To me zaka ce musamman uh, Dr. Ibrahim Yusuf dangane da wannan shiri naku da kuke na kila dan inganta wannan wato sana'a ta da kuke na neman abu nan um, sai da madara da kuke musamman ga su Fulani makiyaya da ake ta kokarin su shigo wannan shiri a gurguje.
to abinda dai za mu faɗa shi ne muna ci gaba da wayar da kan al'umma cewa su yi kokari su dinga kawo madaransu zuwa wayannan kamfanonuka da aka yi magana a kan su domin a samu madara mai inganci sannan kuma mu ada kai da ka mu ada gwiwa domin samar da madara mai inganci ga al'umma gabaki daya To to, uh, daga karshe Emmanuel Abu musamman ga mutanen Niger tunda akwai wanda ya fi- ya bugo daga awal dan Fulani daga kwata ta jihar Niger su suna cikin wannan shiri ko- ko kuma yaushe za a je musu.
ko da yake ce ba mu shiga nan ba amma ina ji wannan a Kaduna ya Eh, ya yi kusa da su ko za su iya ce su kawo nan ala food eh, da yana kaduna in dai akwai wanda zai yana da mota Mm.
minti talatin daga nanja ina ji zai kai nan wajen to, kuma awa daya ne ba yadda zai lalace in dai an kawo madara mai mai tsafta mm, ba yadda zai lalace za ka karba amma kuma ba da bata lokaci ba ana tassa sai a- a doka a kawo da sauri Okay, madalla.
kuma eh, ma'aikacinmu za su tabi unguwanni-unguwanni inda an zo to a ba su haɗin kai wajen ah, rajista Na'am.
to daga wajen za da wuka sunan makiyaya a sa su a wannan shirin Na'am. To godiya muke Mr. Emmanuel Abu da Dr. Ibrahim Yusuf da suka zo domin yi ma masu sauraro bayani kan abin da ya shafi wannan wato sana'a ta sai da madara ko neman abin nan din makiyaya don wayar da kansu. Wannan shiri na madara hanyar arziki da gina jiki wanda kamfanin Sahel Consulting Agriculture Nutrition Limited Abuja suke ɗaukar nauyin kawo muku. Amma wannan lamba kuma ita ce za a nemi wa'annan ma'aikata a kowane lokaci sifili tara sifili shidda biyu takwas hudu sifili biyu takwas shidda ita ce za a iya neman wa'annan uh, wato jami'ai don wato ƙarin bayani godiya ta musamman ga shehu aliyu zaria da ya sada mu da ku sai jagoran wannan shiri muhammad ibrahim dikwa ni muhammad ibrahim da na jagoranci wannan shiri nake cewa wassalamu alaikum
ko sam lawri school e o finki ɓandu taskaran feere on compagnie sahel consulting agriculture and nutrition limited ɗum woni ha abuja hosatatedde nga waddangon hasud radio nigeria ndu kaduna taskaram ɗo waytinan koye ummatore sakko ma banduroɓe dow dabareji kesi ha heɓugo ko sam nayi ɗuɗɗam be koyɗum compagnie sahel ɗon waɗa nyamdu nayi ɗum wofinta ɓandu nayi e lekki faddugo ɗi daga nyawuji e ɓeddango ɗi jamu e hollugo dabareji durgo nder koyɗum awtade e zamanu ngam majum duroɗe wakkati sutugo moɗon waɗi tan on heɗita taskaram kosam lawol risku e wofinki ɓandu ɗum ɓe waɗata ñande asawe de ɗiɗi ha lewru deydey jamdi joyi yaago jamdi joyi e reta kikiɗe ngam heɓugo ɓeddari bayanu diga anduɓe kosam lawol risku e wofinki ɓandu
To madala kun sare wannan shiri na Sahel kai tsaye daga Radio Najeriya Kaduna wanda Muhammad Ibrahim ya gabatar. To nan kuma da ɗan lokaci kaɗan ne za mu kawo muku wani shiri na musamman da karfe biyar da rabi idan Allah ya kai mu.